wala ya hata nuna ba za su hiryar da ku ba ila laki zuwa ga gaskiya wala hamzatu lil inkari ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينفق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون Allah yake wa masalal ladina kaga zubar wa inda kabaru ta kafir sai ma Allah wa man yad'u ila al-huda da wanda yake kirawo su zuwa shari'a kama zalil ladhi yanibu kaman mutumin da yake daka tsawa ne bima la yasma'u da abin da baya sauraro illa du'a'an sai dai kira ne wani da da kwalla kira sauta wala ya bamu mutane ba zai ba zai fahimce yi ba mana ai hum su din nabi sai ma da mawizati cikin sauraron wa'azi haka suke wa adamu tadbir ya da dayin lura da wa'azin kalbahaini kaman dabbobi suke ta zama wa sautu ra'iya wala ta bamu tana jin muryar makiyayin amma bai san me yake faɗa ba sai Allah ya ce hum su din su mun sun zama kurame sun zama daidai umuyin sun zama makafi فهم لا يأكلون الموئذة فلا سأنكرت وأذن تأكي يا مصبا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا يا كوباي da kuka yi imani kulu kuci min dayyibati daga abin da yake halal ma razaqnakum da abin da muka azurta ku inji Allah duk abin da kake samu a duniya ba naka bane na Allah ne ya baka to ka dauka ka ci kuma wanda yake da bukatan shi ma ka bashi idan kun ci washkuru lillahi washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun washkuru lillahi ku yi wa Allah godiya Allah ya baka amfani karka ci kai kadai haɗi ne ka samu kaman bayan ka fitar da ka buhu ɗaya biyu to ko kwana biyu ne ka ba wani makocin ka shine shukuru haka abin yake ko dabba ne Allah ya baka shi ka kai kasuwa ka kiwata ka fiyar ka dawo kar ka zauna hiru ka kira makota wani ga dubu daya wani ga ɗari biyar to ka nuna shukuru irin wannan duk shukuru ne ko wani amfanin ka kai na lambu irin zamanin nan da ake albasa ko wani kankana ko wani abu da ya kama da wannan wanda ba su da zaka idan ka je ka siyar ka dan ware wani ka dan ba makotan ka ɗaya biyu ka yi shukuru to Allah ya ce idan kun samu abu mai daɗin ku yi haka in kun samu ku ba wani to ai ko da abin kaɗan ne sai Allah ya sauke wa abin albarka amma duk irin wayannan amfanin gonan babu zaka mangoro ko buhu ɗari ka noma mangoro ba zaka cikinsa kayan marmari ne to amma idan ka je figa ran da za ka figi kayanka ku je da jama'a in kun je da mutane figan nan to Allah zai sa abin albarka kar ba ka kira mai sayan kai kaɗai daga kai sai shi kuna kewayawa wani makwacin kai wani yaya a'a dubawa muke an kai wasa abin ba zai albarka ba yi mana su ba mutanen su dan samu to haka ake so wanda suka yi irin wannan dan a cikin nunu wala kalami ai Allah ya gaya mana ko wanda suka ce qala awsaduhum allama qul qala awsaduhum allama qul lakum laula tusabbihun qalu qalu subhana rabbina inna kunna zalimin فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا ضاغين أتي ربنا أن يبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا راجعون wani a Qur'ani da ya bada labarin wani bawan Allah ne yana da dibino idan ya tayi saran dibino sai ya gayyaci duk mutanen unguwar zama ku ya dafa gobe zan je saran dibino haka ake uban nazan ya tayi didi zai je da muskine kamar mutum dubu wani hau mana kai ya dibini ya fada kai ya tara ku masu ci ma kuna ci wani mai zuba aljihu yana zuba uban haka yi bayan an gama tara dibinin guri ɗaya to ina muskine ga munan ku zo a ba ku a bakin riga wannan ya zo a baya kwano ɗaya wani kwano biyu in ya gama to ina fakirai kuma ku zo a ba ku idan ya zari dibinansa mutum kamar dubu za su je gida da murna turan da uban ya rasu ya zama zamanin ƴaƴan sai ƴaƴan suka ce kai abinda baban nan namu yake fa almubazaranci ne duk yana bata mana dukiya mu gobe kar mu je da kowa gonan namu in mun tayi mu je mu kadai da asuba wani ya tada wani wani tayi wani tashi kafin su je gonan Allah ya aika jaura duk gonan ya kone ba komai ne ya ja musu wannan ba don kar mutane su amfana sai suka ce to ai dama mun gaya muku in ji zababban suke ce dama ba na ce muku kar mu yi sau- sauko ba daga nan suka tuba an ce ko Allah ya mai musu da gonan ko a lahira za a niyar Allah ya sani to duk irin amfanin gona haka ake yi idan kana da mangoro za a je figa to ka gayyaci jama'a kowa a bakin rigansa biyu uku ka bada abin zai fa albarka kuma wannan shine zakansa dama sauran kuma da ka dura yi kai ma zai ka je ka je ka yi bukatanka haka yake idan Allah ya baka albasa ka noma ran da zaka je to nan albasa ka gayyaci mutane kowa dan wanda zai yi miya ka dan ka dan ka bai sauran kai ma ka je ka sai da kayan ka haka ake yi kuma yanan bello ne kai rake ne ka daina buya kai kaɗai kana sara ka kira mutane ku je saran rake in kana haka mutanen ma ba za su maka sata ba yau an san suna samu ko amma kayanka ba wanda zai amfana ba sai a dinga ciran ɗaya ciran biyu ba kai ranka ba ce dama an san wannan hi ne daban su su masu satan ba kaga su ba su ɗauki halittinsu ba kai kuma baka samu ba kai abin bai yi albarka ba to irin wannan jama'a a dinga kula da abu wanda ba zaka a cikinsa irin wannan to ana kirawo mutane suna amfana shi ma yi ne sadakan ka a sanadiyar wannan ma Allah ya duba sai ya ma rahama ranar lahira ina fata kun fahimta to yi ne Allah yake cewa kulu min dai ba ji mara ku amma idan fa kun ci din washkuru lillahi ku yi wa Allah godiya alama a halala kuma ga abin da Allah ya halatta mu in kuntum iyahu ta'buduna idan dai ga Allah kadai kuke ibada to in kun ci ku yi shukuru wanda ba yi da yi ka bayi karka ci abinci kai kadai abin da bai kamata ba sau da yawa mutane yanzu ana irin wannan sai ga mutum abincin kawai ya zo ɗaki ma shi kaɗai ya ga abinci kai kaɗai ma zai ci ne a yin baka saba ba wallahi ba za ka iya ci ba ka fito da abincinka mutum biyu ne uku ne ku taru ku ci idan mutanen garin cin abincin za su yi wani hira wanda hira bai yadda ba ka ba su kuɗin kai ka yi gida ka ci ko ka ba masu ƙaramin ƙarfi ko ka ba almajirai kar ya zama a rayuwanka ba ka sadaka za ka gamu da Allah in kana yawan sadaka akwai alkhairai da yawa dan a zamanin annabi Musa ai mun ba ku labari ko wani bawan Allah ya ce da annabi Musa alaihi salam ya ce annabin Allah ka roƙa min Allah ya bani arziki idan Allah ya bani arziki ina so ka roƙa min Allah annabi Musa ya roƙi Allah sai Allah ya turo Jibrilu sai Jibrilu ya ce masa Allah ya ce ka gaya wannan mutumin annabin Allah da ya roƙi mu bayi arziki ka bayi mun bayi hawara ka ce yayi hawara rabin rayuwarsa zai yi da arziki rabin rayuwar zai yi da tsiya sai ya zaɓi wanda yake so a fara yi masa da nan Musa ya kira ya gaya masa yake to abin tun da ya buƙaci shawara zai yawarci matata da ya yawarci matarsa ya ce to in dai yawara ka kamun mu fara yin arzikin daga bayan matsiya ce ya ce kewanci ya ce talauci bayan arziki ba daɗi ya ce a'a karka ƙetare magana na kai dai ka ba haka ya ce to shi kenan ya je kuma ne musa ya ce to ka gaya wa allah a fara mana arzikin daga baya ma iya ce shi kenan a ne musa ya roƙi allah waye gari a gidansa sai ga zinari a ƙasa sai ga gwal aka fara ɗauka ya tattaro kuɗi ya kai wa matarsa ya ce to gayi kin ce arzikin gayi mun fara samu ya za mu yi ya ce idan ka je kasuwa ka mana cefa ne yadda kai mana kuma kai wa muskinai irin wannan idan ya je ya ce ba ne na abinci buhunsa daban buhun muskinai daban idan sallah ya zo in zai wa kansa sutura sai wa masu karamin ƙarfi duk da abin da zai ci sai rabi ya ci rabi almajirai sai sun ci irin wannan to da haka har ya san arzikin ya ƙare sai da nan anai musa ya kira shi ya ce to allah ya ce a gaya maka shekarun arzikin naka ya ƙare sai na tsiya ko mu saurara mu gani waye gari da jibril ya kira ya zo ya ce to Allah ya ce a gaya masa da muka bayi arzikin ya kyautata saboda haka shekarun tsiyan ma da arzikin zai karasa shikenan na tsiyan ma da arzikin ya karasa to haka rayuwa take an samu ni'ima wani ya amfana sharri ma zai juye ya zama alkhairi to ja ayan sai mu addu'a ne Allah yake cewa يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم Mm.
واذكروا لله إن كنتم إياه Kuma kun تعبدون gani ku dinga godiya wannan shine washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun inna ma harrama إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله inna ma harrama alaikum almaytata abinda fa Allah ya haramta muku ci shine mushi to Allah ya haramta mana cin mushi kuma an gaya mana dan yanzu nan da wani ragonka ne ko tunkiya ne da ka zo gida sai ma wani barna ranka ya baci haka ne ba kai kuma irin mai zuciyar nan ne irin mutumin karkara kullum sai ya kawarci wani wani tabariya ai da kada ki kan tinkiyan nan kullum sai sai fara yure yure to wannan kayan ka mushe ne ba yankan naka ne kai yayi ba dukan ne kai shi ku kula da irin wannan ba za a ci ba kun ji daya na biyu kuma shanu ne guda biyu suna faɗa aka ta kyale su ragagagaga ba waɗannan da ɗaya ba ba ya ɗayan ya ƙulma ƙaho ya fasa hanji yana fita to an ce ina ma wuta a nema mushe ne ba za a ci wannan saniyar ba saboda ƙahon ne ya kashe hi ba wannan yankan ba ne kuma ana lori irin na titirin nan ko na mota sai wani akuya ya tsalle da ya faɗi ko sai fara yure-yure yi ma an yanka ba za a ci ba don wannan faɗuwan ne ya kai hi ba yankan ba ne kun ji guda uku to wayannan duk ba za a ci ba kuma na hudu irin su masu daure rago shine ragon ka yana daure gidan ba kowa ai da ragon ya nade da ka zo kurin zai ke haka da kafa zai mutu to la in ka sa wuka ka yanka mushe ne eh saboda wannan igiyan ne ya kai yayi ba yankan naka bane duk kuma qur'ani ya bayyana mai irin wannan ka gani kuma da wanda aka dau sanda aka doke ta wal mawquzatu ko na qur'ani ya حرمت gani.
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنقنقة والموقوذة والمتردية والندية وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبي على النصوب وأن تستقسموا to بالأزلام kaji nan fa duk wanda aka doke ta da sanda ko yan uwata ta soke ta da ƙaho ko wanda zaki ya ci ya bari ko wanda aka jefa ta a wani abu ta faɗo duk wannan mushe ne saboda haka muna zaune a ƙasar musulunci a dinga kula da irin wannan duk Allah amma yanzu ba duka ba komai ba dabban ka ne shi kadai ba lafiya zai kasa zaka iya yanka kayanka wannan zaka yanka shi tunda babu alaƙan wani abu jinya ce Allah ya ɗaura amma ba in ya shaƙe za ka yanka yi ta wannan mushe ne wanda a dalilin duka ne mushe ne wanda a dalilin faɗa ne mushe ne to irin wannan kula kula bai wa Allah wayo wani ma yanzu ba wannan yake ba sai ya ga ba kowa jiya jiya ragon sai ya mutu kurin ba kowa sai ya yanka ka gani sai yanka da safe sai ne ma wuce ya ce a ji a tiyar to wannan ai ba musulmi bane ko ragonka ya mutu mushe kuma ka zo ka yanka ko saniyanka ya mutu ka yanka wai arziki za ka yi ai asara ta rai mai yaki dole wata ran kuma ranka ma za ka rasa sai yaya to a ji tsoron Allah duk abin da ba halal bane kar ka cutar da wani da shi duk abin da yake halal ne ya tsaya kan halal wanda ba halal bane ya haramce kuma da Allah ya ce mai tata a ciki an ware abu biyu jini wannan da yake zuba ƙur'ani ya faɗa damun masa huwa jini da ya biyo bayan wuƙa ya zuba kowane irin jini ne wannan haramun ne amma jinin da ya saura a cikin dabban bai zuba ba yi wannan ba haram ba ne kuma saifa na dabba in ka an ka cire saifa duk cikin jini ne to wannan ba haram ba ne in za ka iya ce ka ce Allah ya yarda da wannan abuwa ya gani ko alaikul mai tafi ai akalu a cinsa idza idza al kalamu bi wa kaza ma ba'dahu ma la yuzaka shari'a abinda ba yanka yi a shari'a ba wala haka da hadisi na hadisin annabi ya bayyana mana ma ubina min al hayy abinda aka raba shi da mai rai yanzu nan sa yana tsaye sai aka samu irin tantiran nan wani da ya kai sara kuma sai ya saro jelen san san ya fita da gudu to wannan jelen muye ne tunda uwar yana raye shi ba za a ci ba abinda duk aka raba shi da jikin mai rai to wannan ba a ci ba wa kaza min hasta maku amma mataccen nan banda kifi shi kifi ko matacce ne marayayye ne mataccen kifi za ka iya ci wani jarado haka fara ma shi ma mushen fara za ka iya ci don da faran da kifin abu ɗaya ne abu ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya ne da fa- da kifi da fara don yanzu ba kogin nan namu ya shanye ba to duk inda kifi suka yi kwai latan gurin ya buye da za a yi ruwan sama fara zai zama ya tashi in dai kifi ya yi kwai ruwa ya janye to ba a samu kogi ba ruwan sama ya fara zuba to wannan kwan kifin sai ya zama fara kuma idan fara suka ga kwai suka yi kwai idan kogi ya zo ya cinye kwan faran to yi kuma kifi yake juyewa ya zama to yi yasa da kifin da faran duk suka zama a bace guda ɗaya to wannan ma za a iya ci wa kaza mina sama ku wal jarad wa damu da jini almasahu mabi wuka ne haramun kama fil da nama wala mulkin ziri da naman alhanzir ai kan sallah an keɓi naman li annahu mu'azzamul maqsud domin yi ne abin nufi wa gairi yi tamam wani ma yana biye da shi wa ma wuhila li gairi la da abin da aka yanka ba da sunan Allah ba mu da muna yara mun gani kamar mutane masu sankiya in sun je wuyan sankiya sai a nemi zakara zakaru kamar guda biyar ko shida idan an nema an kama sunan Musa gangaren sai a yanka kuma yanzu ma na san masu ɗauko wannan kazan kazan kana yaro ba za ka manta ba wasu mutane ne a nan unguwarmu ne ma nan sai su faɗa lankaya kogin daga an yi lankaya sai a ɗauko kazan kuma saboda saboda zalunci sai a ce a ba yara su ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ka yafe mana mun kai gaji wallahi ni da aka ba mu san to Allah ya saba mu ci ba dai yau kaga tun da dai ka san lokacin akwai wani kogin ma anan ana kiransa andara eh a wuyan amdara ake wannan ni na sani lokacin an je sai a yi wani kogunan ma dama mun san su akwai burwa kaba akwai fanteka haka ne ko sannan akwai kaya gora sannan akwai burin ma sai sai amdara daga nan sai ga jibriya sai jaram sai sufaram daga nan sai can ga yi katakala daga nan sai mun je fanteka muke dawa duk kogunan da yake tsakanin kenan to a lokacin da yake shanyewa irin wannan ake yi to irin wannan Allah ya ce haramun ne e wa ma uhilla li ghairi la abin da aka kama yi aka yanka ba da sunan Allah ba zaba ala ismi ghairi wal ihdali araba sauti daga murya wa kanu yarbaunahu inda zabai yayin yanka ana daga murya ka gani li ali hati muka guma kansu fa manir durra فمن ضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه fa manir durra amma wanda ya bukatu aljahu larura yasa sai ka ci mushi ila akali shayin izuwa ga cin wani abu mai ma zikira daga abin da muka ambata mu fa akalahu mutum ya ci ta wannan babu laifi dan idan yunwa zai sa ka mutu ga mushe nan to ka yanki mushen ka ci idan ka zo kusa da gari ka tona rami ka binne don kar wani ya ce lafiyayyen nama ne ya ɗauka ya ci to wanda ya ga zai mutu shari'a bai da ka kai kanka ba da yunwa inda mushen ma ka ci in ji Allah daga baya sai ka tuba gaira bagin ai karidin anil muslimina amma ba a yarda azzalimi ya ci mushe ba dan fayi ba zai ci mushe ba sai dai yunwa ya kai yi haka nan mace yar yaji ba za ta ci mushe ba almajiri ne gudun malaminsa ba zai ci mushe ba ɗa wanda ya guje wa iyayensa ba zai ci mushe ba wayannan shari'a bai yarda su ci ba shine adam ai mutu adam banda mai shishigi alai bi kadai tariki da yake hanya in dai ba wayannan ba to bala ismailai mutum haka ya ci mushe babu laifi fi haka ne inna allaha إن الله غفور رحيم inna allaha sanu ubangiji gahuru mai gabara ne li auliyahi ga masoyansa rahimun Allah mai jin kai ne bi ali dati ga masoy ga ma'abuta bi biyayya gare shi haitu wa salahum bi yayin da Allah ya rota musu haka wa karaja labagi ya bidda bagi wal adi wa la haqu bihi ma kullu azin duk mai saban Allah bi sabar ya abulaguransa ba zai ci mushe ba kala adi ke kaman gujajen bawa ko da wanda ya guje wa iyayensa wala makazi mai karban kudin raba noma ba zai ci mushe ba fala ya hili lahum akalu shay bayanatar su ci wani abu ba min zalika daga wannan malam ya tubu idan ba su tuba sun bar wannan aikin ba wa alaihi shafi'iyu imamu shafi'i akan wannan aya ya tafi mm.
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار مم.
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم مم.
ولهم عذاب أليم إن الذين سوء وإندا يكتمون ما أنزل الله suke ɓoye abin da Allah ya saukar milal kitabi na dangane da littafi. Almin Jamil wanda ya taro ala na'ati bisa ga kamannin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa humul yahudu sune yahudawa shi ba yahude duk inda ya ga kamannin manzon Allah ɓoyewa yake ba wanda ba yahude baya so a duniya irin annabi Muhammadu To kun ji dalilin mu na kiyayyenmu da Yahudu kenan wanda baya son annabi me za ka yin kaso shi to Yahudu a duk duniya wanda ya ki manzon Allah kuma tun kafin annabi ya zo duniya suke jayayya da annabi Muhammad kaga sun buye wannan wuta Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu هو bil hudayn الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون wallahu mutimmu nurahu والله متم نوره ولو كره yau الكافرون wanda Yahudu zai wahala kansa abinda Allah ya niya zai yi kai saka hana Yahudu annabi ne baya so to ka gani rigiman su da Allah ne to Allah ya ce duk mutumin da zai ga kamannin manzon Allah ya boye ka ji fa bare ma yanzu gahi ya zo zamani gurare da yawa kuna ji ana irin wannan to ko labari ma karka yadda kunnan ka gaji wani zai bata manzon Allah labari ma karka yadda ka ji dan gaskiya ka ji labarin ma kurin kai ta tuba Yo, ai, ka gamu da bala'i, mu gana mummuna a janabin manzon Allah a ce kunnen kama ya ji, ai, bala'i ne, ba ƙarami ba, to saboda haka jama'a a yi ƙoƙari a kare martaban manzon Allah. Allah ya riga ya kare martabansa, mu ma mu kare, sai daga mun yi daraja gurin manzon Allah. Duk rayuwar da kuke gani ta duniya da ta lahira iri ɗaya ce alfarma ce. A nan duniya, ko a nan duniya ne wani mai darajar. wallahi baka yi komai ba ma sai ka ci albarkacin ko ba yi ne ba to a lahira ba mai alfarma fiye da annabi muhammadu kaga inda a duniya wani mahaluki zai ma alfarma to ai kaga a lahira sai da na rasulullahi ai alfarman ta lahira aula da ta duniya aula ce ma kana ma kenan to saboda haka jama'a mu yi kokari mu mu yi kokari mu kare martaban manzon Allah yau ko 'yan zamanin nan ne da suke dan an ba su mulki na aro malam in baka ji tsoron Allah ba ka kalli wani dai ai kai ma ka ce wani wani Allah ya ma abin da yawa wani wallahi kai ganganci kurin mutum ne fa dan wanka amma ka ce Allah ya maka abin da ya masa wallahi kai ganganci kuma in ka ce roƙon Allah kake ka zama kaman shi ma kai ganganci yo ai abin ma ba ƙari eh yanzu kana nan garin ka ce ka zama gwamna to zai ya wahala dai a zai ya wahala ko za ka ya wahala ai ba zai yi ba ko to ka gani ka tsaya ka inda Allah ya ajiye ka daga ka fara yan garin nan ma din sai sun ce wallahi ya fi karfin ka su ma sai sun hana yau abin ba daulayi ba to saboda haka rayuwar ma ta duniya ma tafi in bi ka ne bare na lahira kuma ko a duniya wani gurin an ce ka higa wallahi in ka fara yi za ka mutu kai ma da kanka sai ka yi shakkun shiga yanzu a kurin kana abuja ka- aka ce sai ka je dila da mota ka je ka higa ko ba a tare ka a hanyar ba ba fa kai ma tsayawa za ka dinga yi ye Sai dai waye ne da kai kai ne jikinka da yake baka gurin ba gurin higanka ba ne kana tafiya ma wallahi sai ka ci birki kallon da wani zai ma yana tsaye a gefen hanya to ya yi ka aya to in dai ku a duniya ana haka yaya lahira eh? tunda mala'ika ya fi dubu saba'in a wani gurin suna tsaro ka ka ce kai ma a lahiran ka ce za ka aljanna ai ba za ma ka fara ba dole wani wani kama kafa za ka dinga yi to an ko kama kafa ne a lahira sai dai da annabi muhammadu idan kama kafa da yi to in Allah ya yarda za a samu sauki shine sirrin da muke nuna muku to kar a saki duk inda ka je kuma ka dinga cajin zuciyarka duk lokacin da za a kama sunan annabi ka ji ranka wani kaikayi abin bai ma daɗi ba to wallahi a lokacin ka caji zuciyarka kai kanka kana da matsala kurin amma an kama sunan annabi kana jin daɗi kana harzuka zuciyarka yana motsawa to in ana neman mumini kai ne yadda ka ga rayuwa ta duniya haka Allah zai yi a lahira masoya manzon Allah zai tattara su ya sa su aljanna makiya manzan Allah zai tattara su ba ganin daraja danna su a wuta aikin Allah kenan lahiran ma wallahi ba dan komai Allah zai yi ba zai yi ne dan ya nuna wa mutane matsayin annabi Muhammadu don ba wannan yanzu kaga sai an ji an tara mu duk dan wuta Allah ya san shi kurin ka mutu a sa ka mana duk dan aljanna ma an san ya mutu a sa Allah yake bai yadda ba sai an tada kowa dan a nuna matsayinsa shikenan amma Allah sai ya tsaya yana wahala ya yi bincike ai ba zai bincike ba shi ya yi kafa ya san halinka kuma dan wuta ne ya sani kuma ya rubuta to me ne wahala ba wani wahala da Allah zai kurin za a tada mutane ne a lahira wallahi dan a nuna musu matsayin annabi Muhammad saboda idan an tara taron guri ɗaya za a tsaya shekara dubu a shekara dubun nan mutanen da kansu za su ƙirƙiri yadda za a ga darajar annabi wannan tsayuwa fa yawa aje gurin annabi nuhu aje gun annabi adamu aje gun annabi musa aje gun annabi isa duk inda za a je za a je daga ƙarhe sai a ce a ta aje gurin annabi muhammadu daga nan duk layira fa za a yi zuga zuwu kamar mutum biliyan dubu za su dohi manzan Allah kuma masu zuwa gurin annabin sai wane da wane ba kai ko ni je kana yi ka ba sai an nemi gawurtattun bayin Allah wannan wali ne wannan salihi ne wannan annabi ne wannan murtali za a yi zuga kamar mutum biliyan ɗari sai je su tadda annabi Muhammadu kuma idan an tadda yi abin da zai baka mamaki a inuwar ga annabi Ibrahim a zaune don kar ma a ce ba a je gurinsu ba ko mistake aka yi ga ne musa a inuwar ga annabi isa a inuwar ga annabi dauda ya rasulullahi gurinka muka zo wa'annan ma shiru za su yi su ma ta kansu suke a ce manzan Allah yau ranar nan an je neman ceto a je wa mutane beli an gaji da tsayuwa Allah a yau baya sauraron kowa sai kai kuma Allah baya yi da kowa sai da kai ka ji sirrin duk wanda yana jin wane ne ga Allah a doshe shi ba an san lokacin da ake ba gurin annabi an je gun wannan annabi an je gun wannan annabi wai wannan abin a Hausa me sunansa tambaya nake muku me sunan wannan abin kama kafa ka ce ba Hausa ba ko duk mun gawa ne ne sun ba haka ba ka ce kama kafa to to ga Allah abili yayi aje gun sa mana an ce kowa da kowa daidai ne yi annabin an je gunsa gunwa zai je gurin Allah to ga fili ga mai doki a je gurin Allah ana kallon Allah wallahi ba mai zuwa sai kewaye kewaye daga ƙarshe sai an kama kafa da wa da manzon Allah to sannan a je fadar Allah haka aka fa lamarin yake kuma an ce muku ku tsaya mu so manzon Allah kuna wasa ayin kan je an kama sunan annabi ka je kaman za ka yi kuka ka ji ka harzuka to so a koma ba ƙur'ani muke karanta ba annaba aka sauke wa shi duk sirrin fa anan ya ƙare annaba aka sauke wa alƙur'ani hadisai da wanda hadisi za ka yi ilimi maganan manzan Allah ne tarjumamin ƙur'ani ne hadisi annaba ne ya zo da shi alƙur'ani shi aka kawo maka da za mu je ziyara bai yi daraja ba sai alfarman annabi muhammadu ba don Allah ya Allah ya sa an haifi maka a garin ba don an haifi annabi a maka ba da sauran birane duk ɗaya yake ba wani birni da laifi shi Madina da muka ji yau ya bi ko ina daraja annabi ne a gurin Qur'ani kuma da ya bi kowanne littafi daraja don an sauke wa annabi Muhammad ka ji bayan da sirrin yake haka ne ko to wannan ya haifar da duniyar kuma na yau da ba ga an kibar da mu ba alfarman annabi ne Allah ya ce ba dan kana duniyar ma ya ce da tuni na gama halakar da su duka amma lauta zayalu lauta zayalu la zamna allazina kafaru minhum azaban alima Allah ya ce kamar cikin su ka gani ya manzon Allah yanzu zan kifar da duniya haka Allah ya faɗa shi yasa manzo Allah ya ce to hayati khairan lakum wa mamati khairan lakum rayuwata alkhairi ce gare ku komawa na ga Allah barin gaya muku sirrin ji manzon Allah abin da yasa annabi ya tafi a can babban fadan yake fadan Allah annabi abin da yasa bai dade ba fa kenan fa da ya gama abin da ya gama ya tafi fadan Allah ya ce duk abin da za a yi yana can yanzu zaka ji annabi ya riga ka zuwa ya tarar kaman dukan mu ba masu laifi bane to ina za a kai mu ina za a kai mu wai kotu to annabi ya je gun alƙali kai da ya rasulullah ya je zai gane mana alƙalin ya ce kafin mu zo shi ne fasir eh kuma duk aikin da yau za a yi duk aikin da ɗan adam zai yi wallahi sai aikin ka ya bi ta hannun manzon Allah zai je gurin Allah annabi ya ce za mu garzaya mu je mu zauna da alƙali mu tattauna manzon Allah kuma ya gama ya kirawo lauyoyi ya kirawo mutanen fadan ya zauna da sun kaje lahira kai ba bako bane an an gama ma duk binciken da za a yi ma annabi ya maka aiki ya gama eh gahi nan ya zo dama kuma kafin ka zo an faɗa saboda haka yau kana da zuwa kabarinka wallahi kana zuwa kabarin ga annabi Muhammadu shi mala'ikan mai ma tambaya zai ce mata qulu li hadhar rajuli me kake ce da wannan in kawai ga haka ga annabi Muhammadu shi ma gaban ya fadi mun kari da wani shirin kai ma dan gaban ka ba zai fadi ba ko gane ba an kai ka kotun koli an je kotun koli za a ma hukunci da kawai ga prime minister na Nigeria dan uwanka ne ya tsaya a kotun yayi haka ko kisan kai kai me za a yi wani abu da za a yi to haka yake alfarman manzon Allah to mu mai da hankali duk abin da za a yi mun gama wannan addu'ar mu yi wa annabi miliyan ɗaya. dukkanin yabonmu da godiyanmu su duba gum, ga masha yabo ɗan Saidina Abdullahi mai babban rabo, baban Saidina Ibrahim ma'azzamu shugaba, jikan Abdulmuɗallabi ja gaba, manzanmu mai cetonmu da tilo marar tamkar uban ɗakin dukkanin annabawa. shugaba ga mala'iku na kalilu jikan Nuhu, goyon amina ’yar wahabu sarkin mumunai, ɗa mai biyayya, ɗa abin bi, ɗan halak mai kyan hali, mai kyan halitta ɗa bari, mai kyan kala, mai kyan kulawa wane dala, wane dalan dalami na gogaggan azurfa mai kala. goyinsa fes fuskansa tas hancinsa ɗas gaken haƙora jerin res gemunsa ya cika ya yi lublub ya yi daidai ya yi kyau baya kama da nufin sarai ƙyallinsa na haska ka in ya yi murmushi ga kyan ushirya ga kalan leɓensa jazur ga idansa dara dara tamkan farin nono fari na zakal bakin zakirin gidansa Allahn kwashe, gayin Muhammadu ya fi izga, ya fi jawo suka tsawo ƙyalli da sheƙi walwalin fuskansa ya fi matsokaci, hancinsa har baka ga idodar mai tudu, ga fuskarsa mai daraja a zagaye ga haɓatarsa doguwa da wuyansa sambal, wane ya wuyan barewa. kafaɗinsa irin na zaki masu gaɗi ga bisa, masu faɗi ga bisa, ƙarfinsa ya fi na jarumai, damzansa tamkar munduwa, tafi na za mai tauhi tubuzuwa ne karen muski, kalan yatsunsa gayi zara-zara har yansa ja, farcensa ja da fari kamar zinariya, naman jikinsa ɗaure shigo yana dire. bai yankale a tsawo ba, bai yi dikis-dikis a diransa ba, magana ta ta tamkar yayyafin da yake zuba, lafazinsa ya fi zuma, ta dan ya da yi kyawunsa yi ne kyau, gare yi ka da dukkan kyau, ga yi ɗan abudu baban fadima na Khadija Allah bai yi kamar ka ba. Shugaba, sai mu tsaya nan ko? To a yi sallah sai a dawo. Allah ya ba mu albarman manzan Allah, ta wajen sai da na rasulun.